الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan yini mai tarin albarka yinin juma'a wanda yau ya yi daidai da 29 ga watan shidan musulunci watan jama'a da nisani hijira yau na da shekara 1445 goma sha biyu ga watan ɗaya miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masjid darul ƙur'ani da ke daura da gidan distinguished sanata muhammad danjuma goje da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tattaunawa da bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma da muke cikin wannan masallaci kuma a wannan lokaci a kuma zagayewar mako irin wannan idan ba a manta ba mana sura mai namba sha biyu a jerin giyar surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta ita ce suratu yusuf alaihi salam karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta 87 yau za mu tashi aya mai namba ta 88 wannan kuma shi ne darasinmu na 13 daidai a wannan sura alaramma allah ta'ala yake cewa falamma da kalu alaihi فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين a darasinmu na makon da ya gabata ƙarshen darasin mun ji yadda annabi yusuf alayhi annabi yaqub alayhi salam yake faɗa wa ƴaƴansa cewa ku tafi ku je ku binciko bincike na alkhairi game da yusuf ya bani ya zahabu fatahassasu min yusuf wa akhi ku je ku jiwo mana labarin yusuf malamai suke cewa Allah ta'ala ya sanar da shi bai mutu ba yasa ya aika su je su bibiyu labarinsa su gano inda yake har ma yake cewa la ta yasu min rahillah kada ku ɗebe tsammani daga jinkan Allah rahmar Allah innahu la yasu min rahillah ila alqawmil kafirun ba wanda yake ainihin ɗebe tsammani daga rahmar Allah sai mutanen da suke kafirai ne kafirai ne suke ɗebe tsammani daga rahmar Allah subhanahu wataala an fahimta wannan shine abin da muka tsaya a kansa a makon da ya gabata a yau Allah ta'ala ya ci gaba da faɗa mana yadda abu ya faru falon ma da kalu alaihi to ga suna kamar sun dawo tunda mahaifinsa ya ce ku tafi ku je ku binciko min labarin yusuf da ɗan uwansa kuma kar ku fidda tsammani daga jinkan Allah ba na kar ku ɗebe tsammani za a same su kun ga wannan har yanzu iya cike da tauhidi da yaƙini kuma haka ake so dukkan musulmi ya zamto tsakaninka da ubangiji ya zamto akwai yakini akwai tabbacin cewa ba ka samun ɗarɗar ko fargaba tsakaninka da ubangiji wannan iya cikin abin da yake ƙarfafa imani to sun dawo kamar yadda mahaifinsa ya ba su umarni da halu alai sun shigo zuwa ga annabi yusuf alaihi salam kamar sun dawo misira kenan imam at-tabari Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa wa fil kalami tarku a cikin jerin gir wannan magana akwai wani abun da aka bari a babin tafsiri qad istagana bi zikri a an wadatu da ambace shi domin kissa ce take tafiya bisa tsarin silsila ba wani fasila a cikin kissa tana tafiya daga wannan sai wannan abin da yake so ya ce fa kharaju raji'ina ila misr daga wajen mahaifinsu ga sunan sun taho sun dawo zuwa garin misira hatta saru ilaiha har sai sun zamto sun shigo cikin garin misira kaddakalu ala yusuf ga sunan sun shigo fadar annabi yusuf alaihi salam shine falamma dakalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz suka ce ya mai girma ko hi excellency ko ranka ya dade ko dai duk wata kalma ta girmamawa shine ma'anar al aziz suka ce masana wa ahlana durr hakika addurru masana wa ahlala kenan kunci da damuwa da takura ya shafe mu mu da iyalanmu ku duba ƴaƴan annabi ne kamar darasin mu da ya gabata an ce a wannan yanayi a wannan lokaci babu wanda yake annabi Yaqubu daraja a bayan ƙasa gaba daya amma ga abin da ya sami ƴaƴansa da hina jarrabawa masana wa ahlana dur hakika kuncin rayuwa da babu da talauci da fatara haka ne ko duk wannan ya ya higa cin addur matsin rayuwa da kunci da abiya taso maka rasa yanda zaka yi da shi to hakan ya samu annabi da yayansa to ina ya kai da ni kuma dan wani abiya taso maka rasa yanda zaka yi da shi ka gode wa Allah ba tunda ya barka musulmi da imani an bayyanta waji'ina gashi nan mun gabato gare ka bi bida'atin muzjatin da wa'ansu yan kudade marasa daraja kine bida'a muzjat wa'ansu yan kudade wanda ba su taka kara sun karya ba mun dawo gare ka ga bukatar mu amma kudin mu bai kai ba fa aufi ladal kai muna so ka cika mana au kamar yanda kake mana ada lokacin da muke zuwa da kuɗinmu a cike to yanzu mun zo kuɗinmu bai cika ba amma duk da haka muna neman alfarma a mana awu kamar yadda aka saba yi an fahimta sannan kuma wata saddaka alaina muna so a mana sadaka la haula wala quwwata illa billah bayan an cika mana awu sannan kuma ka mana sadaka inna allaha yajzil mutasaddiqin hakika Allah ta'ala iya sakan yawa masu sadaka malamai sun ce nan akwai a mudmar makanu zahir akwai da an ce inna allaha yajzihim da shikenan ma'anar mata fita amma da aka ce inna allaha yajzil mutasaddiqin Allah ta'ala shine ya dau gabaran sakan yawa masu sadaka inda kayi sadaka dan Allah dan neman yardar Allah Allah ya alƙawarin zai saka ana fahimta akwai ɗaya daga cikin magabata yaji iya wani yana cewa Allahumma tasaddaq alaina Imam al-Hasan al-Basri ne Allahumma tasaddaq alaina ya Allah ka min sadaka ya ƙulu ƙala sai ce inna allaha la yatasaddaq Allah baya sadaka ai an bayyanta wa inna ma yatasaddaqu man yanbaghi thawab ai me neman a saka mai yake sadaka ai inda Allah ya ce in ka bada dai Allah zai baka linkin balinki to Allah gun wake neman ka sai dai ka ce Allahumma aitini aw tafaddal alaina ya Allah ka mun baiwa ko ka min farala daga gare ka amma ba za ka ce Allah ka min sadaka ba ai sadaka sai me neman sakamako ne yake sadaka an fahimta to sun ce Allah ta'ala iya yi wa masu sadaka sakamako ya ba su abin da yake linkin abin da suka bayar hadisi ya tabbata manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ma naqasa sadaqatun min mal abubuwa guda uku ya lissafo daga cikin ukun yace ba yanda za a yi sadaka da tauye dukiya in dai za ka yi sadaka da kyakkyawan niyya da kuma ikilasi bariya ba neman a sani to Allah ta'ala ya alƙawarin dukiyar gabatar gowa kuma sai Allah ya sanya mata albarka wannan ya faru bila adadi har a yau abin iya faruwa ba wai sai lokacin annabawa da sahabbai ba har a yau in dai kayi da ikilasi Allah ya alƙawarin zai rama ma in kaga kayi ba amma sakamako ba to baka da ikilasi ko ka sa shakka ko ka ce bari in gwada sai kuma Allah ba a gwada shi an fahimci wannan saboda ka wannan shi ne Allah ta'ala ke cewa Allah iya yi wa masu sadaka sakamako malamai suke cewa masana wa ahlin durru ai ashidda min aljadabi wal qahab haqiqa tsananin wahalan rayuwa da tsananin rashin ruwa da da fari ya same mu da iyalanmu ga hinan mun zo ma bi bid'a muzjad ai qalila mun zo ma da yan kudi dan kadan la tablugu ma kanu yatba'uhu bihi kudin ba zai kai mu sai abin da zamu sayar da shi ba mun zo da kudi amma bai kai kudin farashin abin da muke so a bamu ba ya ayyuhal aziz araja an yarhamakum fi sha'ani akiyim malaman tafsiri sun ce ya ce sun ce da shi ya ayyuhal aziz sun faɗi kalmar girmamawa gare shi domin sa tsammanin zai tausaya musu cikin sha'anin ɗan'uwansu da ya riƙe musu ba zo mai da hijacking ba ba zo mai da arrogance ba suka zo masa da kalmomi na girmamawa kuma nan za mu koyi cewa shugaba ba kowace magana ake faɗa masa duk inda shugaba ya kai kun ga a lokacin su suna ganin kamar zalunta su yi ya musu fin ƙarfi ya riƙe musu ɗan'uwa a kan laifin da ba nasa ba amma da suka dawo gare shi ba su mai faɗa ba ba su faɗa masa baƙar magana ba hasali ba sai suka faɗa masa magana ta girmamawa duk inda shugaba yake haƙƙi ne a girmama shi ana fahimta har sai dai in yayi umarni da asabi Allah karar ba za mai da a wannan gumba amma dole ne ko kana so ko baka so ko jam'iyyar kuɗai ko ba jam'iyyar kuɗai ba har in Allah ya biya wa da shugabanci ka girmama shi domin siffa ce daga cikin siffar Allah ya bashi ana fahimta shi yasa wannan ya tabbata lokacin manzon Allah da ya samu fatahu Makka sallallahu alaihi wasallam da aka zo ya shigo cikin ka'aba ya rurrushe gumaka wa an suka gurgudu haka sai ba da sanarwa ya ce duwanda ya gudu ya shiga gidansa ko kyale shakar kama shi duwanda ya shigo masallaci nan ma ya shakar kama shi duwanda ya je gidan abu safiyan a lokacin iya sarki maka kun ba musulmi ba ne ya ce inda ya kai kansa gidan sarki ta ku kyale ya sha tun a lokacin abu safiyan bai musulunta ba kun ma'aikin allah iya so nuna mana girman shugabanci da daraja da kimatin shugabanci ana fahimta kwaɗayin dan ya tausaya musu game da ɗan'uwansu sun zo bibi za a musjad ɗan abbasu yake cewa radi'a zuyuf la tunfik wa an su kudade marasa daraja da ba za su sai abin da za a sayar da su ba aw naqisa ko kudade wanda suke da tawaya saboda ka fa awfi lana kaila sarki mai daraja muna neman ka cika mana au ai iqtima kunta tudina qabl mai daraja sarki ranka ya dade ka mana kyautar da ka saba yi mana wannan shine bukatar su suka ce kuma Allah iya yi wa masu sadaka sakamako to anan malamai suke cewa duk inda ka kai da ke nema alfarma a gun wani to ya kamata kai effort irin naka kai ma ana ganewa idan abun dubu goma ake sai da shi to kai kokarin ko dan wani abu ka samu ka rike ka ce to ga wannan amma ina so a cika mu ana fahimta tunda su suna cikin wahalan rayuwa da kuncin rayuwa amma duk da haka ba su je hannu rabbana ba kamar yadda bahaushe yake cewa ba su je ba komai gunsu ba a'a sun yi kokari irin nasu sannan suka ce kuma ka cika mana sauran wannan kwarai da gaske malamai sun yi bayani akan wannan duk abin da kake so wani dan uwanka wani mai gidanka wani waye ya ma ciko to ka yi kokari irin naka kai ma kar ka je hannu haka ka ce na iya kokari na gashi amma a cika mu kamar yadda ƴan uwan Yusuf alaihi salam suka yi masa abu na biyu suka ce to gashi ajiya shi aka dungura aka doke shi aka jefa shi a rijiya amma yau gashi ya zo iyakan kujera an zube a gabansa ana neman alfarma domin sha'ani na Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir ajiya fa neman taimako yake a gunsu suna hambare suna ture shi har aka jefa shi a rijiya har ma ake tunanin ya mutu ma an gama da shi amma Allah in ya ce to ba mai cewa a yau sai ga yusuf a zaune waɗanda suka masa wannan abubuwan suna nan da rayuwarsu kuma ga sunan azabi a gaban suna neman alfarma saboda ka guji cutar da ɗan adam baka san abin da Allah zai mai da shi ba babban malamin mu malam Muhammad Kabir Gombe Allah ta'ala ya kara masa lafiya yake ba mu labarin cewa akwai wani gwamna yanzu haliyan iya cikin gwamnonin ƙasar nan to lokacin da ya tashi ba mahaifiyarsa a gidan ko ta mutu ne ko an sake ta an ce ya dukkansa ba irin azabar da bata masa ba domin ba ita haife shi ba tun baya da wayo har ya gane har yayi hankali ya fahimci cewa shi dan ba ita ta haife shi ba ga maga abin da take masa amma da yake Allah ya sa iya da zuciya mai kyau kuma iya jin wa'azin da malamai suke yi an ce wallahi ba abun da ya bari na kyautata wanda zai wa mahaifiyarsa kake mata ya ce wata ran da abu ya abu koyo take kuka a gabansa yake cewa umma wata kuka yake kuma bayan duniya ta samu ya rike cewa latina abin da na ma a baya nake abin da na ba a baya nake tana ce ai ba kuma yana yafe miki to haka rayuwa take ita a lokacin tana ganin ga ƴaƴanta wanda ta haifa su ne za su yi kaza su za su yi kaza sai Allah ce wannan din da ba ta so zai yi masha Allah kana wa malamin sha alam yakun abinda Allah ya soki zai yi abinda Allah bai so ba zai yi ba to ga su dai sun zo suna cewa a musu sadaka a taimake su inna Allah yajzil mutasaddiqin daga nan fa
qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf ma fa'altum bi yusuf wa akhihi in antum jahilun annabi yusuf alaihi salam yace hal alimtu hal iya cikin huruful istifham shin kun sani kamar tambaye su yake kenan ga su a gabansa suna neman alfarma sun zo da kudaden da ba za su kai abin da za su siya da shi ba suna ce a musu sadaka a taimake su a musu ciko to sai ya ce shin kun san abin da kuka aikata da Yusuf kuwa wannan dan uwan naku da kuka ci ya ta fita daga gida ya bata har ma ya je kuraye sun cinye shi a jeji za ku iya tunano abin da kuka aikata gari shi da ɗan uwansa za ku tuna wannan iz antum jahilun a lokacin da baku san abin da gobe za ta haifar ba karkace musu jahilai masu ilimi ne an gane ko ki yasa abin nan wannan imamul hasan al-basri yake cewa iz antum jahiluna ay antum fi shabab ko fi sanati shabab allati lam ta'rif ma yakunu min qabl ai kun kusance cikin shekarun kuruciya ba kusan abin da gobe za ta haifar ba amma karka daukar marjahilci ka dora musu domin manyan mutane ne an fahimta kun san abin da kuka aikata da yusuf kuwa lokacin da ba ku san abin da zai je dawo ba malaman tafsiri suka ce malamai sun samu sabani fi sababin lazi hamala yusuf ala haza me ya dauki yusuf alaihi salam har ya faɗa musu wannan magana a gabansu khalid bin sahad zakara li annahum lamma kallamuhu lokacin da suka zo suka zantar da shi suka baki labari bi hazal kalam suka masa magana suka tattauna da shi ana fahimta adaraktu rafa'a ko riqa sai tausayin su ya kama shi domin ai dan yan uwansa ne suna ba shi labarin yanda su kasance cikin tsananin rayuwa ba abinci ga fari ga wahala ga kaza to sun faɗa mai haka sai tausayi ya kama zuciyarsa ana fahimta sai ya ji ba zai iya daurewa ba har idan sai ke zubi da hawaye yake kuka idan sai ke zubi da hawaye fa abaha billazi kana yaktumu minhum sai ya bayyana musu abin da da yake boye musu wannan shine kauli da farko abu malamai suka ce dalilin da yasa ya ce hal alimtu ma fa'altum bi yusuf wa akhihi to ya ga halin da suke ciki ya tausaya musu har iya hawaye yasa ya musu wannan magana wa'ansu kuma sun ce wakila hina qara'a kitaba abihi ilayhi lokacin da ‘yan uwan za su taho karo na biyu to babansu ya rubuta wasiƙa ya ce idan kun je ku karanta wa sarki wannan wasiƙa ku karanta masa ku ce ni na aiko ku ku karanta masa ana fahimta to lokacin da suka yaji sun karanta masa saƙon mahaifinsu falam ya tamallaka buka to bai iya rike kuka ba sai kama kuka a lokacin to an ce daidai lokacin sai ce da su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akihi shin za ku iya tuna abin da kuka aikata wa Yusuf da dan uwansa bihi ma wa sana'atun ma sana'atu irin abin da kuka tabbatar kun yi akan su iz antum jahilun iz antum shabab wa ma'akum jahalu shabab a lokacin kuna cin kuruciyar rayuwa shin kun sani kuna iya tunawa kun ga dole jikin su ya amsa ai abu dai gashi iya ne ma ya bada wani hoto amma dai sun kasa hasasowa daga nan me faru قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أبي na'am قد من الله علينا na'am إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين to ga sunan gaban shi ƙalu suka ce a innaka bi taqiqil hamzatai hamzatul ula wa saniya a innaka kuma an karanta bi iskadi saniya innaka kamar yadda Abu Ja'far da shi da Ibn Kasir al-Makki suka karanta bi taqiqil ula wa iskadu saniya kuma kamar imam a imam warshi da shi da imam qalun sun karanta ayyinaka bi tashilis saniya taqiqil ula wa tashilis saniya suka ce shin kai ne innaka a innaka la anta yusuf anya kai ba yusuf bane ne tunda duk irin abin da zai yi suna ta so su gano shine amma sun kasa ba da gari amma da ya faɗi wannan magana ta ƙarshe suka ce a innaka yasa malamai suka ce shi ibn kasir ya karanta bil khabar ne ala sigatul khabar suka ce innaka la'anta yusuf kai wannan yusuf ne magana ta kare kai kai ne shine ruwaya ta ibnu kasir al-makki saura kuma suka ce a innaka har yanzu akwai dan taraddadi haka sai karanta da istifhami tambaya suke a innaka anya anya ba kai ba ba yusuf bane kai anya kai ba yusuf bane ana fahimta qala ibnu sa'ad kana yusuf yatakallamu min wara'i min wara'i sitran an ce lokacin da yake ce musu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhi an ce iya bayan labile yake tattaunawa da su ba gaba ba gaba da gaba ba falamma qala yusuf hal alimtum ma fa'altum bi yusuf lokacin da yace shin kuna tina abin da kuka aikata wa yusuf da dan uwansa kashafa anhumul ghida sai yayi labilan da ke tsakaninsu wa rafa'al hijab fa'arafu da ya ɗage labinan kuma so gane shi suka ce innaka la'anta yusuf lalle kai kai ne yusuf ibnu abbas yake cewa lamma qala hazal qawl tabassama yusuf lokacin da suka ce innaka la anta yusuf sai yusuf ya yi murmushi a qara'u ko kuma fara'u sanayahu ke so ga wushiryen shi kan lu'lu'il manzu imam al-bagawi yake cewa kamar lu'lu'i wanda aka shirya shi aka tace shi aka tsabtace shi an gane ko a fashabbahu yusuf iske ce kai wannan dai kam yayi kama da yusuf qalu istifhaman suke faɗa gare shi domin dai har yanzu ba su kankance shi bane da sigar tambaya a innaka la'anta yusuf anya kai ba yusuf bane wakila wani malaman suka ce ƙalu alattawahumi sun faɗa bisa wahami suka ce la'anta yusuf an ya kai ba yusuf ba ne ana yusuf sai ce ni ne yusuf wa haza aka wannan kuma ɗan uwana ne an fahimta ƙadiman nan lahu alayna haƙiƙa allah ya mana baiwa ai an amallahu alayna allah ya mana baiwa bi ajma'a bainana domin allah ya haɗa tsakaninmu gashi dai shekara da shekaru an ɗauka na mutu amma gashi yau Allah ya haɗa mu ya ci gaba da cewa innahu man yattaqi wa yasbir duk wanda ya kiyaye dokokin Allah bi ada'il fara'id ya gabatar da wajibin da Allah ya dora masa wajjina bil ma'asi kuma ya guji saban Allah ya kauracewa saban Allah kine a takawa kenan wa yasbir ala ma harrama Allah azza wa jalla ilai kuma ya ya hakuri akan abin da Allah ta'ala ya haramta masa to fa inna allaha la yuti wa ajral muslimin domin Allah ta'ala baya tozartar da aikin masu kyautatawa an fahimta kun ga dai magana ta kare ke abinda suka yi buri bai cika ba abinda suka so Allah bai so shi ba an fahimta ga Yusuf dai da rayuwarsa Allah ya masa baiwa ya masa ni'ima kuma ya hada shi da dan uwansa kuma ya ce musu duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah kuma ya yi haƙuri cikin tsarin rayuwarsa to Allah ta'ala baya tozartar da aikin masu kyautatawa yasa malamai suke cewa in kana so ka ci nasara a rayuwa to wannan abu uku da annabi Yusuf ya ambata kai ma kai kokarin rike su na farko attaqawa na biyu as-sabr na uku al-ihsan wallahi duk wanda ya rike wannan ba mai ganin bayan sa a duniya ana fahimta in dai ka kiyaye dokokin Allah abin da ya haramta ma ka yi ƙoƙarin barin shi abin da ya ɗora ma wajibi ka yi ƙoƙarin gabatar da shi abu na biyu ka yi haƙuri da rayuwa ka yi haƙuri da ɓangarorinsa guda uku haƙuri wajen yi wa Allah ɗa'a haƙuri wajen ƙauracewa abin da ubangiji ya haramta sannan da haƙuri da kuma jarrabawa daga ubangiji ya zamto wannan babun haƙurin dukkana cikinsu sannan kuma kake kyautatawa al'umma gwargwadon ikonka da halin da Allah ya ma to Allah ta'ala iya tare da kai ba mai ganin ƙarshen ka rayuwa ana fahimta attaqawa was-sabr wal-ihsan tsoron Allah da kiyaye dokokinsa da haƙuri da kuma kyautatawa shi annabi Yusuf alaihi salam ya karanto musu kamar yana so ya ce musu duk irin wannan ni'imar da matsayin da Allah ya bani yanzu to ga ga tsoron nan wannan shi ne tsoron tun daga jefa na a rijiya zuciyata ba ta yi sako-sako game da Allah ba an fahimta ina rike da takawata har Allah ya fito da ni na rayu a gidan sarki aka mai da ni ɗan gida aka saki jiki da ni amma takawata ba ta banne ba jin daɗi bai sa na saki takawa ba ina nan kuma na zo na yi haƙuri cikin zamana a kurkuku kamar haka yake so faɗa musu sannan kuma duk da ina kurkukun ina halin matsi duk da haka ina taimakon wa'ansu burisuni da abin da Allah ya hore kaga duk ukun kamar Yusuf ya haɗe su a guda yayi takawa yayi haƙuri yayi ihsani kuma ya Allah mai da shi gahi ya zama abin sha'awa an zo an durƙusa a gabansa ana neman alfarma ana cewa amana sadaka a taimake mu an fahimta innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin na'am aya ta gaba قال قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين malamai suka ce wannan kalmar ita ce ta jawo musu abinda ta jawo musu tun farko da sun yadda da wannan to da duk abin da ya faru bai faru ba Allah ta'ala ya ɗaga Yusuf alaihi salam da irin darajar da ya masa fiye da su amma a lokacin suke jayayya ba su yadda ba suke nan za su disa shi haskensa za su kau da shi za a batar da shi za a binne shi za a take shi ana fahimta kuma allan bai so ba aka tafi aka tafi duk irin abin da za a yi an yi duk wani kulli da wani kaidi ba abin da ba a yi ba amma allah ta'ala bai so abin da suka so ya faru ba ana fahimta da bakinsu yanzu gahi suna cewa tallahi suna rantsuwa da Allah suka ce laqad afarakallahu alaina haƙiƙa Allah ya fifita ka akan wannan ita ce kalmar kawai da suka bi kansu wahala da tun farko sun yadda da Allah ya fifita shi kansu da magana ta kare amma sun yi sun yi amma da ƙarshe gahi suna itirafi da bakinsu muna rantsuwa da Allah laƙad afaraka Allahu alaina haƙiƙa Allah ya fifita ka akan ai iftaraka Allahu wa faddalaka alaina Allah ya zabe ka Allah ya fifita ka kanmu wa in kunna lakatiin wallahi mu kam mun kasance masu kuskure wa ma kunna fi sani'atina bika illa muqtiin duk abin da muka aikata ma duk abin da muka aikata ma to babu shakka wani abin cikin kuskure muka aikata shi ayin musunubi muna cikin masu zunubi muna cikin masu zunubi muna mun yi ba daidai mun san amma aikata ba daidai ba yuqalu qata'a qata'an idza ta'ammad suna cewa qata'a qata'an ana cewa qata'an dama kalma ce sulasiya tana zama kuma sulasiya mazidiya mazidi sulasi da da mujarradu sulasi qata'a shine mujarradu sulasi an gane ko sulasi kuma aqta shine mazidu sulasi an fahimta idan kace qata'a yayi ganganci an gane ko yasa Allah ta'ala ke ta inna fir'auna wa hamana wa junudahuma إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين hakika fir'auna da hamana da rundunar sun kasance masu ganganci ne karkace kuskure domin khati'ina aka ce ba a ce muqti'ina ba an gane ko kaba shine ganganci shine fa'ala shay'in bi amd ka aikata abu da gangan amma in kalmar ta zamto mazidi sulasi ne an ta samu ƙari a ginin kalmar kamar inda Allah ke ce rabbana la tu'akhizna ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Allah karka kama mu inna sina idan mun manta au aqta'ana ko mun yi kuskure da kaba'a da aqta'a suna da bambanci kaba'a shine ganganci aqta'a kuma kuskure an fahimta shine ma yake cewa a inna fir'auna wa hamana ka karanta wa junudu makanu qata'in wannan kuma rabbana la tu'akhizna inna sina au aqta'ana ta zo daidai da qasaba da muqsit qasata shine azzalim kenan kuma muqsit shine shine al-mu'tadil a wanda yake cewa qur'ani yake faɗa mana cikin suratul jin ko wa amal qasiduna وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا amma qasidun ai azzalimun fakanu li jahannama hababa sun kasance makamashin wutar jahannama ne kaga qasaba can kuma muqsit da Allah ke ce inna Allaha yuhibbul muqsitin Allah iya san masu adalci muqsitina masu adalci amma qasitina kuma masu zalunci ana fahimta wannan na kawo domin dalibai musamman masu koyi larabci su fahimci wannan akwai mazidis sulasi akwai mujarradus sulasi ko ma'ana tana canjawa dama sun ce iza ya- idan aka yi ƙari fil mabna ta dillu ala ziyaratin fil ma'ana idan kalma ta samu ƙari a gininta to a ma'anar ma za su yi samun canji an fahimci wannan to lalle suka ce wa in kunna la khati'in babu shakka mun kasance masu kuskure ne duk abin da muka yi muna cikin masu kuskure ko muna roƙonka akan ka yafe mana wannan kuskure wa aka ba iza kana ghaira am ana cewa ka ba iza ta'ammada wa aqta idza kana ghayr muta'ammid an fahimta sun ro- sun ce sun sun sun itirafi wani abin da laraba suke cewa itiraf kenan sun tabbatar sun yi laifi ga su gaban wanda suke wa laifi kuma sun ce sun yi da sun yi ba daidai ba daga nan wace amsa ya ba su قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم hmm.
وهو أرحم الراحمين qal sai annabi yusuf alayhi salam ya ce da su la tathriba alaykum al-yawm la tathriba alaykum al-yawm ay la ta'ira alaykum al-yawm babu aibantawa ni da ku a yau babu babu aibantawa ku ji malam magana ta dattijan mutane malam yusuf alayhi salam daga cikin irin makidar da aka masa ma har an so a raba shi da duniya gaba daya amma kuma waɗanda suka masan gasu a tsugunne gaban shi kuma sun ce duk abin da suka yi sun tabbatar sun yi laifi sun yi kuskure kuma su sun yadda sun yi zunubi amma abin da ya fito daga bakin shi ya ce zargi ko wani aibatawa ni da ku wallahi babu shi ne ma'anar la ta ba alaikumul yau wala azukur lakum dhanbakum ba'da al ma. daga yau ba za ku ƙara jin wannan magana a baki na ba inda ni ne inda ni ne in ji su na ce kun da ke ni kun jefa ni a rijiya na yi kaza na yi kaza wallahi ba za ku ƙara jin ta a baki na ba kuma duk abin da ka ce ka kau da kai ba haka ake so ka zama kuma wannan ta faru shi ma kan shugaba sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fatahu maka ya ce duk wanda ya gudu masallaci ya tsira wanda ya je gidan abu safiyan ya tsira wanda ya gudu gidansa ya tsira wanda aka kama su tsagiru haka yan, yan, yan tawaye aka kama su da ya ce a tara su guguda sai ya tara sai ce mai kuke zaton zan mutu yake cewa akun karim ibn akin kare suke cewa ake dan uwa mu ne ai ake makurece ne dan uwa ne mai daraja dan yan uwa masu karamci ai ayo kenan wanzan na adaba akwai akwai cin bakin magana akwai cin hanci a magana ma akwai cin hanci sai yake cewa ma aqulu lakum illa kama qala ki yusuf li ikwani yace ba abin da zan ce muku a yau ni ma face abin da dan uwana yusuf ya faɗa wa yan uwansa la tathriba alaykum al-yawm izhabu wa antum tulaqa yace babu zargi ni da ku ku tafi na sake ku na sallame ku ba abin da zai faru da ma annabawanci abnawo illati annabawa kamar ‘ya'ya ne na uwa ɗaya ɗabi'unsu haƙurinsu shari'arsu tauhidinsu afuwan tauhidinsu duk ba sa canjawa shari'a ce kaɗai take canja daga wannan annabi zuwa wannan annabi amma haƙuri da kawaici da kau da kai da ɗabi'a mai kyau da tauhidi da taƙawa duk annabawa layinsu ɗaya ba wanda yake suka daga wannan layin ana fahimta kaga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yake rifarin da abinda annabi Yusuf yi yace a yau ni ma ba abinda zan faɗa maka kwatankwacin abinda dan uwana Yusuf ya faɗa yan uwansa ai shi ma ma'aikin Allah an mai an mai tarkon har a kashe shi ma a kore shi wa idh yamkuru bika alladhina kafaru وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك
Mm.
ويمكرون ويمكر الله
na'am والله خير الماكرين
Allah ke cewa idh yamkuru bika alladhina kafaru malaman tafsiri sun ce duk inda iz ta zo ana kaddara mata wazkur a bayanta wazkur ka ambata musu idh yamkuru bika alladhina kafaru a lokacin da kafirai suke ma makirci suke ma kulle kulle li yuthbituka ko dai aka maka a daure aw yaqtuluka ko aka maka a kashe aw yukurjuka ko a kore ka daga makan ma gaba daya sai Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah suna kulle-kullensu kuma Allah iya warwarewa karkace suna makirci Allah yana makirci a ta'ala Allahu an zalika ulul kabira alkhairu kulluhu lillahi washarru laysa ila Allah ba a jingina wa Allah mummunan abu suna makirci amma Allah iya warwarewa suna tonawa Allah iya binnewa an fahimta shine ma'anar wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin warware kaidin mai kaidi Allah shine mafi alkhairin warware makirci mai makirci kaga sun yi wa ma'aikin Allah wannan har ma ta kai ta kawo ya bar ma makan ba dan iya so ba ya fita daga makan cikin damuwa suka yi kwana da kwanaki a hanyar jeji shi da sai na abokan radiyallahu an ga yunwa ga fargaba ga ana bin su a baya amma duk da haka yau ga shi waɗanda suka mai wannan ƙulle-ƙullen ga su gaban shi idan ya ce a kashe su gaba ɗaya maza a kashe su amma ya ce ko zargi babu ni da ku ku tafi na yafi mutu kuma yafiyar ba irin taka da tawa ba wanda in na ɗan ma kuskure ya da da wallahi ya mun laifi daidai na ce na yafe masa wallahi daidai na ce na yafe masa ai babu yafiya wannan ai ai in ka ce ka yafe ka yafe ai ba a waiwaye ai Allah ya ji kan malam buruntun ba dan ya mutu ba yace ai babba baya waiwaye ai in ka wuce gu ka wuce ai in ka ce ka bari ka bari in ka ce na yafe na yafe an fahimta ƙaramin mutum ne bayan ya ce ya yafe kuma ya dawo ya dinga ƙananan maganganu wannan maganan mata ce ai ai dattijo namiji na ya babu babu shike na wuce kawai sai dai kuma a taru wani abin a gaba amma wannan kadiyar ta wuce to wannan shine hali irin na annabawa da manyan mutane annabi yusuf ya ce babu ya wuce ba komai kar ma ku damu la tasriba alaikumul yau ni da ku zargi da wata aibatawa babu kuma za ku ji irin abin da ya faru lokacin da suka zo ya kirawo suka zo da mahaifinsu da su suka zo gabansa a misira da yake ba da jawabi an gane ko yake cewa kada a hasana bi iz akar jini mina sijini waje abi kuma minal badawi min ba'adi an nazzaga shaitan rahoton da ya bi babansa kenan hakika Allah ya kyautata min baba bayan na fito daga rijiya an gane ko na fito daga rijiya sannan kuma bayan abin da shaidan ya shiga tsakanin da uwana kawai min ba da an zaga shaidan bai ce baba sun dake ni ba sun jefa ni a rijiya wani ma ya ce a kashe ni sun ɗauko dutse sun jefa mu a bai faɗa ba me yasa bai faɗa ba ai ya ce la ta tari ba alaikum da hatta baban ma bai bashi in dukkan abin da ya faru ba ya san dai akwai abu ya faru shi mahaifin to da ya zo ba da report sai ya ba da report ɗin a takaice ya gugutsare abubuwa da yawa to kai ma haka za ka koya kaji? haka ake so ka koya shi ne karatun ai kar abu ya haɗa ku da iyalinka a jesu lori wallahi ta mun kaza rannan ma na ce da mun ɗin mami ba da mun ba rannan ma na ce da kai mun ruwan gaba a ai ka wuce wannan ai kawai akwai ɗan dai matsala da ta faru kawai a mata faɗa ta gyara ta gyara ta gyara a wuce shi gyara ya sa ma'aikin Allah ke cewa man ta'addada hisabu faqad halaka duk wanda aka ce za a bi shi taku-taku duk abin da ya sai an faɗa ba mai tsira a duniya nan wallahi ba mai tsira wannan hadisi ne manzan Allah ya faɗa ka kau da kai ka yafe Allah iya san wannan kuma mutum iya samun matsayi wanda ibadarsa ma ba za ta kai shi ba manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda aka yi masa abin da yake da ikon ɗaukan mataki ya ce ya yafe kuma yafiyar har zuciyarsa ya yafiya kawo da kai manzan Allah ya ce he an je filin alkiyama za a buɗe masa aljanna a ce matan horu la'in na aljanna su fito manzan Allah ya ce Allah zai ce zaɓi iya abin da ya ɗauka kawai yafiya a yi sadaki ce ta horu la'in na aljanna ke kaga manzan Allah bai ce sadakar ka za ta baka wannan matsayin ba ko azumin ka zai baka wannan matsayin ba a'a yafiya yafiya manzon Allah yake cewa Allah da kansa yake dariyar da ta dace da shi a kiyama ga wani ya kai kara kuma ga wanda aka kai kara Allah duka yake musu dariya su biyu manzon Allah yake bada labari cewa wanda ya kai karan wani gun Allah wani ya zalunce ni a duniya kaza kaza kaza Allah ya ce kaza ya ma ya ma kaza eh ka yabe masa cewa Allah ban yabe masa sai Allah ya sa aka matso da wani gidan aljanna ya daga kai da ya daga kai ya ga gidan sai yake kallo sai Allah ce ko kana san gidan ne yace ya Allah ina so mun na sabu sai ke cewa ai gida ne wanda ka baro samunsu a duniya sai ce menene ita gidan masu yafiya ne nan na kaddara wannan gidajen sai mai yafe wa ‘yan uwansa laifuffukan da suka yi masa sannan zai samu wannan gidan sai ce da Allah na yafiya ɗan'uwana har ya tafi sai Allah ce to zo kama ɗan'uwana ku tafi tare da shi yi ma da nasa a gefen naka kaga ashe yafiyan nan ba karamar ababa ce har a aljanna tana ƙara wa mutum matsayi tana ƙara wa mutum matsayi hatta neman aljanna da Allah ya ce mi da zai ba mu aljanna a cikin siffar waɗanda zai ba su aljanna sai dai faɗi yafiya a ciki wasari'u ila maghfiratin min rabbikum سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس نعم.
والله يحب المحسنين
wasari'u ila maghfira kuma an karanta sari'u bidunil waw ku gaggauta neman gafarar ubangiji wa jannatuna arduha da wata aljanna da fadin gidan mutun daya ka ardu samawati wal ard haka ne ko ardu has samawati wal ard fadin gidan mutun daya kaman fadin sama da kasa ne duk gidan mutun daya ne wannan Allah sai ce uiddat lil muttaqin tana nan an tanar da ita amma ga masu takawa kamar za ka ce suwaye masu taƙawa sai Allah ya ce allazina yunfiquna fi sarra wadh-dharra su ne masu ɗauko dukiyar su ciyar a lokacin walwala lokacin da akwai kuɗi a hannun mutane duk da haka sai ce ai na kuwa na samu ban ban shi sannan wadh-dharra a lokacin kunci kamar yanzu nan jama'a da yawa ba su da shi nan ma ka ɗauko kana bayarwa yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i Allah ya ce wal kadhimin al-ghayz daga cikin siffarsu su ne masu yimke fishi a yi musu abin da za su damu amma sai su nuna ba su damu ba zuciyarsu ta ƙiyadda fuska ta nuna saƙon da yake cikinta sannan Allah ya ce wal afi na adin nas kuma siffarsu ta gaba su ne masu afuwa masu yafiya wa mutane sai Allah ya ce inna Allah yuhibbul muhsinin alhaqiqa Allah iya son masu kyautatawa akwai Abdurrahman bin Auf sahabi iya cikin ashratul mubashiruna bil janna wata rana iya da bawa bawan nan abinda shi abdurrahman ya ɗora shi ne ya dinga mai kiwon dabbobi kawai ya dinga fita da dabbobi iya kiwo iya dawa shi ne aiki shi to wata rana sai wannan bawa ya dawo daga kiwo sai ga kafar wata dabba a karye sai abdurrahman bin auf yake tambaya cewa wannan ko, ko ta shiga gonar wani ne ko kuskure ne ka je ji ba ta kare ko wani ne ya jefe ta sai ke cewa a'a wallahi ba daya da gangan na karya ta wallahi haka kawai iyaka ya ce wallahi da gangan na karya ta wallahi ku ji bawa ne bai ke faɗa mai gidan zuwa ce da gangan na karya ta ya ce to na fahimci ka kayi haka ne dan na fusata ne fishi da kai sau da ka wallahi ni dai ba zan yi fishi da kai ba abin da kai na yafe ma kuma ka je ma daga yau ka daina bauta na yan da ka zama da wannan shine dattijan ta kakira shine martaba da kima har agun Allah ya zamto kana da ikon ɗaukan mataki amma ka yafe kuma bayan ka yafe ka kau da kai kar kuma kowa ya ji magana shi ne ma'anar la ta ba alaikum yau hasali ma ya ce ya gafiru allahu lakum zan roƙa muku allah laifinku wanda kuka yi wa allah allah ya yafe muku ni dai na yafe amma allah ma kun masa ba daidai ba zan taya ku roƙon allah ya yafe muku wa huwa arhamur rahimin domin allah ni yafi ni tausayi ma shi ne mafi jinƙan masu jinƙai tun da na yafe iya ce masu allah ma zai yafe falon ma'arafa wa yusuf bi nafsi lokacin da yusuf ya sanar da hu inda ya sanar da su kansa sa'alahu ma nabi yake ta tai ina baba faqala qad ah, faqala ma fa'ala bi abi ba'di sai yake ce baba na ko me ya faru bayan tafiya ta me ya faru ga baba qalu suka ce zahabat ainahu ai wallahi baba dan tsabar kukanka idan sama baya gani yanzu idanuwarsa gaba ɗaya sun tafi ba a ɓahun ƙamisa huwa kal sai ce tutun da za ku tafi gida ga wannan rigiro kai masa mai Allah ya ce daga nan idan hagu اذهبوا بقميصي هذا Hmm.
فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا Hmm.
وأتوني بأهلكم أجمعين sai yusuf alaihi salam ya ce izhabu bi kamisi haza bayan ya musu goma ta arziki ko ɗari ta arziki ko dubu ta arziki an ce da raƙuma da kayan abinci da kayan alatu duka yi ayoyi guda ya ce a tafi kawai ku tafi ya musu wannan kyakkyawar tarbar da kayan rakiya da kayan gara kuma za su tafi ya ce ga wannan rigar ku kaiwa babba shi ne izhabu bi kamisi haza ga riga ta nan ku tafi da ita fa'aluku ala waje abi idan kun je ku ɗora ta s- daidai fuskar baba karkace ku jefa domin a jefa ba da biyai an gane ku in kun je ku ajiye ta kan fuskar baba ku ɗora a fuskarsa haka malamai suka ce an ga- an gane ku fa'aluku ala waje abi ya ati basira idan kun ajiye rigar karfi- kan fuskarsa to idansa zai dawo duk makancewa da ya tsawon zamanin nan to idansa zai dawo yana gani imam al-hassan al-basri yake cewa bai ce idansa zai dawo yana gani ba sai da Allah ya sanar da shi wannan din illa ba'ad an a'lamahu Allah azza wajal Allah ne ya sanar da shi cewa kai hakan idan babanku zai dawo idan imam ad-daha yake cewa kana zalikal qamis min nasjil janna ita wannan riga inji imam ad-daha yace sakar aljanna ce ita wannan riga akwai maganganu akan ta kuma ana ce mun lokaci ya kusa na farko ita rigar malamai sun ce lokacin da aka jefa annabi ibrahim a wuta ba a jefa shi ba sai da suka tsaraita shi suka jefa shi an ce ya tafi kafin ya fada wutar sai allah ya turo mala'ika jibril da riga daga aljanna a sa masa kuma a zaune da shi a cikin wani wutar an fahimta? ita wannan riga tana nan tana nan tana nan gun annabi ibrahim alayhi salam da ya mutu sai ɗansa annabi ishaq ya gaje ta wannan riga tana nan gun annabi ishaq alayhi salam shi ma zai mutu sai ɗansa annabi yaqub ya gaje ta to annabi yaqub tana gun shi lokacin da yusuf alayhi salam ya taso sai yake ganin ana yawan magana kan shi kamar akwai maganganun mutane da yawa kowa ya ce yusuf kowa yusuf to sai wannan riga da ke naɗa masa ita aka domin ta zamto kamar rigakafi ne na kambun baka iya tawassuli ta zauna gun kakansa babansa iya tawassuli hakan ta faru iya tafakkuli iya roƙon Allah kamar ya tsare mai ɗansa dalilin wannan rigar to da za a jefa shi a rijiya sai suka kwaɓe mai wannan rigar ana fahimta ita dai rigar da suka kwaɓe sai Allah ya sa mala'ika jibril ya sake ɗauko ta a aljanna sai ya sake samun erijiyar ai rigar ta kai ta zama haka ai an fahimta kuma ita wannan rigar ta zamto dalili na bara'ar yusuf alaihi salam ta zamto sanadiyar damuwa da jefa mahaifinsu cikin damuwa kuma ita dai rigar ta zamto waraka da ƙarshen al'amari farko annabi yusuf alaihi salam lokacin da abu ya faru shi da imratul aziz sai yake cewa wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين wannan da ita ce rigar in dai wannan rigar ta kece daga baya to fa kadhabat ita ce ta yi ƙarya huwa min as-sadiqin ni mai gaskiya ne dama kaga magana riga ta zo sai ta zo kuma waja'u ala qamisihi وجاءوا على قميصه بيد كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا na'am فصبر جميل na'am والله المستعان على ما تصفون bayan sun jefa shi rijiya waja'u ala kamisi bidamil kadhib ke suka zo da jinin da ba na Yusuf ba haka zaka fasara gaji ko karkace jinin ƙarya sun zo da jinin da ba na Yusuf bane shine waja'u ala kamisi bidamil kadhib qala bal sawwalan lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun kaga bidamin waja'u ala kamisihi shine mahallu shayi kuma ga ayar da malam ya karanta a ƙarya izhabu bi kamisi haza duk ita kadai ce magana akan riga ba za ta kare ba dole mu tsaya amma rigar akwai magana akan ta an ga akwai bashi sai Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah abinda muka ba to malam shi ma iya so ya ji rigar kuma zai gudu Abuja na ga alama saboda ka za mu samu matsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tahire daga izhabu bi qamisi haza sai mu sake dorawa mu ci gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ji kansu Allah ya gafarta musu da mu da zuriyar mu kuma Allah ta'ala ya dora mu a tafarki madidici Allah ramma muna sashi addu'a Allah ya saka masa da alkhairi wannan hutu da yazo hakika mun amfana da shi yayi ziyara yayi karatutuka mu ma mun shaida ga shi to muna masa addu'a duk lokacin da zai koma Allah ya mai da shi a sa'a Allah ta'ala ya mai da shi cikin alkhairi da aminci kuma Allah ta'ala ya kiyaye mana shi a duk inda yake da mu gaba daya ga malam bashir shi ma ya zo muna taya shi murna iya zaune ga ɗalibinsa kuma yaransa ya gaje shi wannan alkhairi ne alkhairi ne a rayuwa a ce kana da ranka da lafiyarka ga magajinka a aikin alkhairi yake wa Allah godiya saboda malam bashir muna taya ka murna kuma ya ce wai ka mai gizo a baya wai kana bayan sa amma talawa tana nema take rawa ya ma ya ma kaimi kenan ko ya migo to Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi duka Allah ya sa wannan Qur'ani ya cece mu a duniya da lahira muna addu'a ga mahalatta wannan masallaci Allah bai da kowa gida lafiya dukkan ladan da ake samu wajen karanta alqur'ani Allah ya samu na cikin sa muna addu'a ga ma'abuta wannan masallaci limamai da yan committee Allah ya saka kowa da alkhairi dattawan unguwa Allah ya yi wa kowa sakayya da alkhairi muna addu'a masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yi wa addini mazagon ƙasa duk inda suke Allah ta'ala kai mana maganin su Allah ta'ala masoyin mu Allah ya saka musu da alkhairi masu kaunar wannan da'awa ta mu Allah ka musu sakayya da aljanna da mu da su Allah ka karba mana wannan aiki da muke yi Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira akwai sakonni guda biyu sako na daya wani ya rubutu mun takarda cewa da Allah a sanar da al'umma ma'abota halatta tafsirin nan cewa shi dai iya fahimtar karatun da ake na ran laraba kuma iya ganewa haka yi rubutu na karanta takardar ya ce da Allah iya so a faɗa wa mahalattan tafsirin nan to su daure suna zuwa wannan karatu na akaɗa'ul musallin domin iya so su ji abin da yake ji da wannan yaren ya rubutu takardai sana karanta haka saboda ka kamar tunatarwa da yake game da darasin mu na laraba saboda ka muna sanar da al'umma duk wanda yake da ikon zuwa da hali sai yana zuwa yana jin wannan darasi kamar yadda ake gabatarwa kuma yaban da yake mana Allah ya fi shi yabawa duka kuma da mu da ku Allah ya karba mana duka sako na biyu akwai dan agaji malam abdullahi ko shi ne ko yawa ya ce akwai wani bawan allah ya ba shi gida haka ne ya masa kyautar gida kaɗa wannan bawan allah allah ya saka mai da alkhairi allah ya gina ma gida a aljanna ka yi kyauta inda ta dace wannan kyauta muna ma kyakkyawan zato a kanta bawan allah da akwai lokacin da malam musa adam mai hula ya kai mana ziyara masallacin gidan alhaji ibrahim mai zare yake cewa shi ma tun tasowarsa ya ga malam abdullahi yana aikin agaji haka malam musa yake faɗa wanda suka tuna za su tuna wannan maganar tasa har yanzu kuma ga hidda larura a kafa sama bai gajiya ba a kullum ana darasi a nan ko can zaga iya zagayawa to ga irin sakamako tun daga duniya ya fara samuwa muna ma murna malam abdullahi allah ya zauna da kai lafiya kuma shi wanda ya ma kyautar wannan gida allah ya saka mai da alkhairi allah ya gina masa gida a aljanna irin su allah ya yawaita mana su a cikin al'umma irin waɗannan mutane masu kyautar da ta dace ba kyautar riye da neman suna ba Allah ya yawaita mana su Allah ya ƙara mana su a cikin al'umma muna ma addu'a Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi akwai wani bawan Allah shi ma ya ce a sashi addu'a iya neman canjin kun aiki to muna masa addu'an Allah ya canja masa da abin da fa alkhairi Allah ya canja masa da abin da fa alkhairi muna addu'a yan kasuwar mu da ma'aikatan gwamnatin mu da dattawan mu Allah ya wa kowa albarka Allah ya wa kowa albarka irin su dafta dr tijjani mai hamdala irin su alhaji bakar mai turare irin su alhaji muhammad dan fulani da sauran dattawa dai irin su malam ainihin muhammad baban gida da sauransu da su malam yusuf wanda shi ma ma'abocinmu ne tun iya abuja yake tattare da mu har nan gombe gashi muna tare da shi to duka dai allah ya saka kowa da alkhairi yan midiyar mu allah ya saka musu da alkhairi ga sunan ba dare ba rana da kuɗin aljihunsu da lokacinsu allah ya musu sakayya da aljanna malam usman dan bauchi shi ma muna sashi a don Allah ya saka masa da alkhairi dukkan wanda yake da alaka ga wannan da'awa ko sauraro ko ji ko taimako ko ba da shawari dukkan muna yi wa junan mu don Allah ya saka mana da alkhairi Allah ta'ala ya samu gama da wannan duniya lafiya muna addu'a ga shi ne wannan gida Allah ya saka masa da alkhairi ayyukansa na alkhairi Allah ya karba masa kuma abun da yake na kusakurai Allah ya yafe masa Allah ya bashi tsayewa akan daidai a rayuwarsa Allah ya bashi ikon cikawa da kyakkyawan cikawa Allah muna roƙonka mai ɗakin sa da karasu Allah ka jikanta Allah ya gafarta masa kuma mai ɗakin sa ta yanzu ita ma akwai bukatar a sata a addu'a domin akwai abubuwa na alkhairi da suke bayuwa da gare ta har masallaci ya shaida wannan wajen aiko tabarmi zama da sauransu ita ma muna mata don Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya karfafa gwiwa ta wajen ayyuka na alkhairi Allah ta'ala duk ma'aikatan mu na wannan gida da sauran ma'aikata Allah ta'ala ya ba mu tsaro da kariya Allah ya mana albarka a rayuwar mu duka